Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ɗan uwa. Kamar yadda muka yi karatu na ɗaya yanzu ma cikin laɗifin Allah za mu yi karatu na biyu akan fassarar wannan littafi mai girma. Wato tani a ta yabon shugaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shine karatunmu na biyu insha Allahu yau muna laraba ashirin da biyu ga watan miladiya ga watan tara 2021 miladiyan annabi isa alaihi salam da mu tashi a baitin nan da yake cewa wa shari khairil khaliqi shari jamilil khaliqi شهر عظيم الخلق في المحكم المنزل شهر الذي آثره إلهه واختاره من حبه خيره عند الفداء الأجل yana cewa sharu wa shari khairul khalqi yace watan fiyayyen halitta shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shine watan fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shahar jamilul khalqi watan ne kyakkyawan halitta wanda shi kowa kyau annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wato sabila da soyayyen bayin Allah ga annabi Muhammadu watan da yazo da zamanin da yazo da lokacin da yazo diyaban sa ake kamar yadda mun shiga alal nisha na shehu damu ji yadda yake duka watannin ma a sunansu na ajami ma san da ya kawo su a sunansu na malaman falaki ma san da ya kawo su yace shahari azimul anan to wasu malamai suna ce anan shahari azimul kulki amma da yawan ɗaukin da aka an sa shahari azimul khalqi amma an sa shahari azimul khalqin ma yayi duk ma'anansa ya fito yace to amma shahari azimul kulki watan mai girman ɗabi'a wanda Allah ya ce wa innaka la'ala kulkin azim annan Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam in kuma an ce share azimul khalqi watan mai girman halitta fil muhkami wanda ya zo a cikin abin kyautatawa shine qur'ani almunazzali abin saukarwa to kagan an ce share azimul khalqi shi yafi mudabaka da cewa fil muhkamil munazzali watan mai girman ɗabi'a a cikin filmu hukani cikin abin hukuntawa shine alkur'ani almunazzali wanda yake abin saukarwa wanda Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa wa innaka la'ala khuluqin azim to duk wanda dai aka dauka yayi amma ya fi fasaha a shari azimul khuluqi shaharul ladhi watan shaharu shahari ma'ana wannan duk shahari shahari da yake zuwa da kasra wani mana wato idafa ne ai adafi ne ga cewa a ahalan bisharil mustafa din nan ko ahalan bisharil sayyidi to shine shaharil lazi watan wannan da asarahu ya zaɓe shi watan wanda Allah ya keɓance shi wane ne ya keɓance shi shine ilahu ubangijinsa waktarahu ya kuma zaɓe shi watan da Allah ya keɓance shi da shi ya keɓance annabi da shi ya kuma zaɓe shi da shi sallallahu alaihi wa sallam shine shaharin lazi asarahu watan da ubangiji asarahu yake bance shi yake bance shi ilahu ubangijinsa waqtarahu ya kuma zabe shi kai yin hubbihi sabila da san da yake masa ma khayyarahu sai ya bashi zabi Allah ya ba zabi wa annabi Muhammadu a yayin ne ba shi zabi inda alqidai adali yayin wato karewan adalinsa shine kawai da mala'ikan mutuwa ya zo daukar ransa Allah yake ka je in ya yadda ka karba in bai yadda ba ka dawo amma kowa ya zo tafiya to yanda Allah ya faɗa ne cewa wato la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim li kulli ummatin ajal ko li kulli nafsin ajal kowane rai da kowace al'umma tana da ajalin da aka ɗiba mata idan ya zo kuwa to la yastakhiruna sa'atan ba a ƙara musu ko da sa'a ɗaya ba a jirkinta musu shine ba a ƙara musu wala yastaqdimuna ba kuma a rage musu amma shi annabi Allah zaɓi ya bashi in ya yadda a ɗauke shi in bai yadda ba kuwa kar a ɗauke shi annabi Musa alaihi salam mun ji labari hadisi ingantacce ya zo cikin Bukhari lokacin da Allah ya turo masa mala'ikan mutuwa ya karɓi ransa an ce ya nemi kama mala'ikan mutuwan a wani ruwayan ma annabi yace kaman ya bi na ya bige shi ne ma mala'ikan mutuwan har san da ya nemi cire masa ido cewa baya so ya mutu to Allah ya turo aka ce mala'ika Jibrilu a wani ruwayan mala'ika yace annabi Musa a to baka so ka mutu ne to shikenan ga wani bijimin sa nan aka zo aka ce annabi Musa ya ɗauki hannunsa ya ɗora a jiki iya yawan gashin son da ya taɓa da a ƙirga iya kwanakin da za a ƙara masa kenan a duniya sai annabi Musa ce to bayan wannan fa aka ce zai mutuwa ya ce to inda haka ne ko in tafi ba a san mutuwa sai dole amma annabi Muhammad shi zaɓi aka ba shi شهر الذي ما ساقت ومن له الحسنى فقد عليه جبريل عباد بكل نور مؤتلي أهلا بليل اثني عشر في ويومه الأجر ودي بذلك السهر ونور أوكي الجلي شهر watan allazi wannan da ma sa a taɓu bai taɓa saɓo ba tun da yake annan Muhammadu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato madalla da watan wanda bai taɓa saɓo ba wa man lahu ya wanda gare shi husna kyawawa ne fakat kawai komai nasa ne kyau ne annan muhammadu sallallahu alaihi wa sallam alaihi jibrilu habar shine jibrilu ya sauko gare shi da kullu nurin da dukkan wani haske mu'tali wanda yake abin daukakawa wato ya zo masa da hasken ya zo da qur'ani ya zo da shari'o'i ya zo da shauransu ne shine annan muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ahalan madalla bilaihi isne ashar da daren goma sha biyu daren goma sha biyu shine shugaba ya yi barzahi ya yi buruzi a cikin wannan duniya ya bayyana annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam fihi cikinsa madalla da daren goma sha biyu fihi cikin wannan daren wa yaumihi da wuninsa al'agaru shine mafi haske haske ne tsagoro a cikin wannan dare da wunin wannan dare na aihuwan shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam waɗiri zalika sa kai malam yace daɗin wannan asbahi wanda lokacin suhur daɗin wannan lokacin suhur da aka haifa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ubu nuru ubtihi da hasken sararin wannan dare da wurin da aka haifa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace aljali ai abu ne wanda yake a sarari yace a fili yake wato a fili ne hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hafiliya wannan haske na annabi Muhammadu da daɗin wannan asuba yasa malamai suka ce har gobe idan asuba yayi har gobe in dai asuba daidai aiwon annabi Muhammadu nan ko bacci ne a wannan lokacin ya fi daɗi shi ya ga mutum so da yawa da asuba zai kwana na wurgi ko na salati amma dab asuba zai ji wani bacci duk da wata baccin daga shedan wata kuma a'a wato daɗin wannan yanayin ne a duniya ya fi kowane sa'a ni'ima wannan lokacin duk lokacin da annabi ya bayyana shine wa in zalika sahar wa nuri ubtihi da hasken sararin sa aljali shine wa nuri ubtihi aljali wato a sarari ya bayyana abu ne wanda yake a fili ahalan bi kulli ma zahar min khariqi yu'i fikar fi karafil basar ila maqamihil ali وما رآته من عذاب آنية حين نسى سبابة ثم افترى بسجدة المبتهل malam yace ahlan ma dallala ne bi kulli ma zahar da dukkan abin da ya bayyana min khariqi ni cecewan al'ada abin da ba a saba ganin sa ba shine khariqu ya cece al'ada a al'ada ba a saba ganin wannan abin ba yace to madalla da abin da ya bayyana wanda al'ada ba a saba ganin sa ba yi yi tukar wanda yake gajiyar da tunani abin da ya fara aiwa annabi Muhammad yana gajiyar da tunanin duniya dukkan kokolwa dole mutum ya tunani yace to wannan wani irin girma yake da shi a gurin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fihi cikin lamarin manzo Allah karatihil basar kamar ɗagawan idansa annan Muhammadu biyu ana aihuwansa kawai yana saukowa bayan ya yi sujada daɗin nan sai ɗaga idansa ya kalli sama sallallahu alaihi wasallam karabi basar kamar ɗagawan ganinsa zuwa ga sama ila maqamil ali zuwa ga darajansa wanda kake madaukakiya shugaba kenan annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma ra'atu min ajab yace da abinda ta gani na mamaki min ajab na mamaki wane ne ta gani aminatu ita ce sayyida amina radiyallahu anha abinda ta gani na mamaki hina nasab yayin da ya kafa ganinsa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina nasab yayin da ya kafa sababatan afwan yayin da ya kafa ya sababa wannan kenan wanda ake nuni da ita a tahiya annabi kawai sallallahu alaihi wasallam bayan yayi kallo sama kawai ya ga kuma ya kafa sababatan ɗinsa wannan yatsa wanda ake kira sababa sama hina hina nasab sababatan yayin da ya kafa wannan sababa din sun makatarab sannan ko ya ga ya kusanci Allah shine wasjud wa qatarib da Allah yake faɗa ka izira ka kusanci Allah sun makatarab sai kusanci Allah da ne kusanci Allah kuma bi sajjati bi sajdati da sajada al-mubtahili ne yankuwa ga burin komai wanda ya watsar da komai ne fa Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ya ga annabi Muhammadu ta ganshi ya fa ya yi sujada bayan ya kafa ya tsaya kamar yana tahiya kawai sai kuma yayi sujada sallallahu alaihi wa sallam to madalla da wa'innan abubuwa da kafa yatsa bi da sujada bi madalla da wa'innan abubuwa kama ta dalla zuru kama tara alkasaru fi wa alkasaru bisananil mujaddali wa gadatil biharu wa jabbatil anharu min ajlihi wan naru kaɗu fi'at min khajali kamata dalla zuhur malam yace kaman yanda taurari ta yi nuni taurari sun yi sun yi nuni kamata dalla zuhur kamata ra alƙasaru kaman yanda alƙasaru wato kamata ra alƙasaru kaman yanda benayen kisira suka bayyana wa sayyida amina wanda da kanta hadisi ya zo ingantacce a lokacin da ta haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani haske ya fita daga jikinta daga jikin daga jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam san da ya haska daga Makka san da ya haska har binnin Kisra Farisa a can binnin Rum sarkin sarkin Rum wato benin Kisra na sarkin Rum san da ta bai san da ta gani aka ce har dawakan da suke daura a gidan sarautar san da Sayyida Amina ta gani shine kamata ra alƙasaru kamar yadda benayen nan ta bayyana fihi cikin wannan rana na aihuwan manzo Allah wahallar kasaru wato gumaka kuma sun kare eh gumaka sun kare wahallar kasaru wato kasaru alkasaru shine karaya ya sauka bisanan da gumaka almujaddali wanda aka yi su da da tabo gumakan nan duk da aka yi su da tabo suka kakkare suka fada ƙasa la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to malam yace shehu imam shehu ashehu bujibin sidi ne yace madalla da wa'annan abubuwa da suka faru lale lale da irin wannan abubuwa wanda ba aihuwan wani da irin wannan abu ya faru in ba aihuwan shugaba ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam na'am yace wa gadati libiharu wa jaffatil anharu من أجلي والنار قد دفئ من خجلي وقادت البهار kogwanni shine koguna kogi kenan na duniya manyan tekun duniya ko kuma kogin sawata dan shine wata kogi ne wanda ba ta kafewa kamar da Imam al-Bukhari yake ce wa ta sawata an galib buhairatuha wa rudda wa rudda bil kizi ne zai yace kabilan sawata ma ai abun nan din siya ya kace koginsu ya kafe wanda kogi ne wanda aka ce ya yi shekaru dubbai ba ya kafewa kuma bauta suke masa haka ya kafe lokacin da aka haifi manzo Allah dan gaskiya ta zo wato ƙarya dole ta, watse ko mai wuri ya zo mai taburma ya naɗe to wa'innan kogi sai ta kafe shi har imam busiri yake ce mana ka annabin nari ma bil ma'i min balali huzinan wa bil ma'i ma bin nari min darari yace kai ka ce abin da ke ga wuta na na danshi da abin da ke ga wuta na danshi bayi ga ruwa kai ka ce abin da ke ga ruwa na ƙuna bayi ga wuta an ce wajen kogin bayan ya kafe sai yi kamar cikin murhu murhu wajen hura wuta kamar tanderu kowa sani shi ƙasan sama da baki biya da azaban wuta da ake hura a wajen bayi da alaman danshi ko kaɗan ba za ka yi tunanin wadda ka samu danshi a cikin murhu ba ko gidan biredi ko ƙasan wajen mai suyan masa ko mai suyan ƙosai da sauransu babu dai shi to haka wurin ya zamo wurin kaman ba a taɓa ruwa a gurin ba sai da dan mujizan aihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma wuta masu bautan wuta wutan ta mace ta yi dai shi kai kace jindiran da ne ko bakin teku ne wurin kaman bakin fadama ne haka wajen yayi tabo to Allah ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa galatil biharu kogi ta kafe wa jaffatil anharu wato korama yar karaman korama ita kuma ta bushe min ajlihi sabila da aihuwan manzon Allah kai wannan wuta ma na bautansa na kabilan sawa'a mutanen farisa ita ma ta mutu kaddufi'at an buce ta min hajalin dan jin kunya sabila da jin kunyan aihuwan manzon Allah duk wayannan abubuwa to dama wuta da ya ce ita ce ubangiji ya da ce kogi shine ubangiji to dan jin kunya su wa'innan wuta da kogin duk suka kafe kogi ta kafe wa korama ta kafe a wuta kuma ta mutu saboda da jin kunyan masu ake bauta to ga mai zuwa a bauta mu wanda ya cancan bauta ya zo shine Allah ya annan Muhammadu wanda zai gwada a koya a koma zuwa ga wanda ya cancanci a bauta masa Allah kenan subhanahu wataala to duk sai suka mutu وجنهم في نكده لرميها الرسده وأزلها عن مقعده من أجل خير رسلي ورنة شيطانه جرى عظيم شانه من أولي البرهان ليزن ما بيبتلي وجنهم الجنون كما ندونا نبوتا دسكي مسوحين كريا aljamin kafurai da aljamin duniya duka duk su din ne dai sai na kadi wato suna cikin jawo masifa ko suna cikin masifa da kunyata suna cikin tauyaya an ce annakadu shine wato kamar shi umanci kamar mutum ya jawo ma mutane abin da zai zo musu damuwa mutum ya jawo mutane bala'i to aljani suna cikin tsemuwa na jawo masifa da suka yi ma gumaka da kuma su kansu kafirai din biya da aihuwar manzo Allah gaskiya ta zo dole ƙarya ta bace za alhaq wa za kalbabi fi na kadin suna cikin jawo masifa ma kansu lirani ha ta jira da jifanta da aka yi bin rasadi da bakin wuta ko bin rasadi a madakata can malaman falaki akwai wani waje a sama da suke kiransa almarfad to wannan wajen madakatan a nan aka dinga ji iya aljanu iya wajen suke iya hawa da su sato magana su zo su faɗa ma bokaye idan suka ji ƙarya a suka ji gaskiya ɗaya sai su zo su ƙara ƙarya tara a kai su gaya ma bokaye su kuma bokaye su ƙara ƙarya casa'in da tara a kai su gaya wa masu zuwa gurin su inda bokaye da su ne kamar malaman daɗi to Allah ya hana bokanci su aljanin sun ƙara da ƙaryansu su ma bokaye sun ƙara to annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo daga ran da aka aika annabi sallallahu alaihi wasallam aka toshe hanyar sama shine Allah yake gaya mana suratul jinni suna cewa wa inna kunna naq'udu minha مقاعد للسمع ومن يستمع لنا يجله شهاب الرصد وإنا لا ندري الشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا رشدا سكتي mu dai da mun kasance kunna na kudu min hama ka'ida mu mun kasance muna zama a sama a wani wurin zama domin jin maganan ubangiji ubangiji yakan yi magana mala'iku akan abubuwa da za su faru to idan suka hau wannan wajen wani maganan yana iya isowa gare su da izinin Allah dan su ji daɗin halakar da wanda za su halakar to amma suka ce yanzu faman yastani duk wanda yanzu ne ya nemi ji al'ana a yanzu ya jilla hu sha to abin nan ko a bakin wuta zai zo ya kona shi a madakatan wannan wajen rasa da ɗin bin rasa da anan da aka faɗa ɗin wannan wuri ɗin su da da ce jilla hu sha barasada wa inna ala nadri suke mu ba mu sani a sharrin uri da bimin fil ardi shin sharri ne ake nufi mu wanda suke kan ƙasa am ara da bimin rabbum rasada ko a rashada ko kuma ubangiji shirya yake nufin da wanda suke kan kasa ne ya hana ni mu ji magana to shine malami yake kawo anan dama duk abin da kike sadatun nan sun faɗa qur'ani da kuma hadisi ma'anonin su ne a wannan wajen to ma addini suna cikin janyo ma kansu masifa lirani hazi da jifanta da ake jira rasuli a wancan waje makamin wajen da suke tsayuwa din wa azliha da tube ta da ake amma kadi ga wajen zama din min ajli khairu rusuli sabila da zuwan fiyayyen manzanni annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma da aljini suna iya ji amma tun da shugaban halitta ya zo shugaban annaba to Allah bare bari kuma wata ƙarya ta sake zuwa daga sama ba dai sai dai a yi shugabancin a ƙafa to shine malami sai ka jaya mana anan warannati shaytani shaytanu sun yi ihu arrannatu eh, rannatu shine a yanzu bature yake kiransa da yake kiransa a waya ka dan ce ranna to balarabe na kiransa ringington ringington da bature yake kira na waya karan waya din nan ringington to shi balarabe na kiransa rannatu eh kara to aljanin nan suna cikin kara suka ta iyo jara azimi sha'ani sabila da babban sha'ani ya kwarara a duniya min audihil burhani ga mafi bayyanan hujja eh min audihil burhani ga mafi bayyanan hujja babban sha'ani ya kwarara a duniya ga mafi bayyanan hujja li uzmi ma bihi sabila da girman abin da ke tare da wannan hujja din li uzmi ma ubtiliya sabila da girman abin da aka jarrabi su shedanu bihi da shi su da kansu an ce shedan ya ta ihu ya kira jama'an sai ce mu zo mu fitar da duniyar nan ƙaryar mu ta ƙare aikin mu kwaban mu yayi ruwa in ji malam Bahaushe to haka shedan ya fita yana ihu sabiya da an ai aihuwan annan Muhammadu kuma sama ta toshi babu kawo labari boka ya hankalin su ya tashi sai dai da yake dama tuntuna akwai labarin aihuwan annabin to shine suka dinga dai gano karatuttukan da suka dinga yi baya da kuma abin da aljanin suka dinga gaya musu suka ce to lallai an aika annabin ƙarshen zamanin nan قدم النزل إبداله بأبلل الرجال في أودله ليالي بالبلد المفضل yace kadman na zil iflali haƙiƙa ma'abucin falaloli yayi baiwa ma'abucin falaloli yayi baiwa shine Allah la ilaha illallah da menene Allah yayi baiwa ma'abucin falaloli yayi baiwa da menene bi ablalin rijal da mafificin mazaje duk wani ɗa da aka haife shi duk da mazaje a nan da ake nufi ana nufin mazaje na annabawa wanda suke da manyan bayin Allah ake magana wanda suke da kujera a fadan Allah to ga mafificin su ya zo annabi Muhammadu fi afdalil layali a cikin mafi girman darare duk wani dare babu daren da yake aiwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda sau da an ce mutane ayar wasu mutanen wanda kwakwalwan su toshe in an ce musu dalan aiwa annabi Muhammad ya fi lailatul qadri sai su dinga cewa ya dace da annabi Muhammad aiwa annabi Muhammad ya fi lailatul qadri Allah sarki rashin san ya fi dare du to wane ne ya zo da lailatul qadri a bakin wa aka ji annabi Muhammad na ɗaya ke na biyu a cikin falalanta ne annabi yake mana yace lailatul qadri a cikin ta tanazzal mala'ikatu mala'iku ne fa suke sauka wa ruhu ya kai adaji ya kace haddu mala'ika ruhu ma shine jibril shugaban su suke sauka a wannan wuni su da haka a salamun zaman lafiya yakan tabbata a wurin har zuwa hudowan alfijir to dan girman Allah da saukan mala'ika da jibril da saukan annabi Muhammadu duniya wanne yake idan ka ce shi qur'ani ya ce lailatul qadr khairun min alf shahrin mun yadda gaskiya ne to ka manta shi yakin annabi kuma cewa Allah yi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka bai dan ka zama rahama ga talikai dukka hal kowa mala'ikun dan a ta arzikin annabi Muhammad hal lailatul qadr shi yazo da ita daga cikin tsarabobi ne kaman uba ne yayi tafiya ya dawo da tsaraba da shi dawowan baba da tsaraban da yazo da shi wanne ya fi daraja bayan gaya maka ba, ai dawowan baba gida ko da ko bai da lafiya ya fi ya dawo da tsaraba wato ko da ya dawo bai da lafiya ya fi dawowan tsaraba ba shi. Ballantana kuma ya zo lafiya ga kuma tsaraba. Sai da daka annan Muhammadu ba za a haɗa aihuwansa da wata dare ba, kuma a nan ma kadman na zil islalin nan yana nufin ayin qur'anin nan ne da Allah subhanahu wataala ya ce laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasula haqiqa wallahi Allah ya baiwa mu'minai yayin da ya tayar musu da annabi a cikin su to shine kadman na zil islal shawbu dubin sidi ne yace ahlan bi yawmi idi ma mislu min idin kar halatil mauludi fi ma zuali وسابع الولادة وما أتاه السادة من وفق ما أراد إله في الأغلي وسابع الولادة أي أهلا ما دل بيوم إيدي ما دل دران بكي eh ma'ana ranar idi kenan madalla da ranar biki kai ma misluhu min idi babu wani misalin samanin wani idi wani idi ne kai aihuwan annan Muhammadu murna a musulunci da daraja babu idin da muke ai na fulani ko in baka je ba komai sai dai kayi rashin ladan samun misali ko sunna amma a ce kana bakin ciki da zuwan annan aiwa annan Muhammadu inna lillahi ai imanin mutum ma rushe to madalla da irin wannan wanda da wannan ranar idi wanda babu irin sama a idi duk wani ranar biki babu shi dai dai ayan Isra'ila suna cewa annabi Musa annabi Isa ka roƙi ubangijinka anzil alaina ma'idatan minas samai تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وانزقنا وأنت خير رازقين suna ce ka saukar mana da baro ma'ida shine daro idan ka saukar mana ta kuna la'idan wannan ranar bai zo mana ranar idi da na farkon mu da na ƙarshen mu duk bai zo mana ranar idi to in da ya saukan daro wai da abincin aljanna a ciki ta su sirki wannan ranar ya zo musu ranar idi to mun ko me kake tsammani da ranar aihuwan annabi Muhammadu ashe akwai karancin rabo da shafewan basira ga wanda suke ganin annabi bai kai haka ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle sai ya raka a yace a kar halakin mauludi madalla da ranar idi wanda babu iri babu iri idi kaman sa wanda kar halla ya sauka fil mauludi ga cikin abun aihuwa shine annabi Muhammadu fihi cikin sa mahallar zuhali yace kai gurin da zuhal ma take zuhal wata tauraro tauraruwa ce daga cikin taurari zuhal mushtari budariba a da sunan dai taurarin nan guda bakwai wanda ake idaya da su to wayannan taurari yace to zuhal ma tana sauke ne tana cikin wannan rana ne duk daukakan zuhal ina ce tana sama da saman bakwai ne sai ya ce to dan duk ɗaukakan tannan ma a cikin wannan rana take ta samu wannan ɗaukaka ne albarkan wannan rana ta aiwon annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ne yana ishari da duk wani da ɗaukaka yana ƙarƙashin wannan rana ne tunda hatta zuwa tana ƙarƙashin ta ne wasabi wasabi wilada wa ma ata wasada nuwabki ma arada ilahu fil azali ya ce wasabi'ul wulada madalla da zuwan ranan bakon aihuwa wato ran suna ke hai Allah ya saka bayan Allah da alkhairi sai da kullun su da sha'anin manzon Allah an yabi watan an yabi ranan an yabi abubuwan da ya faru an yabi sa ta ranan bakwai din ma san da aka yi ta wasabi'ul wulada madalla da kwaranan bakwai na aihuwa din wa ma atahu sada da abin da a tahu sa'adahu eh da abin da kuma ya zo da shi na na na na, na shugabanci eh da abin da ya zo da shi na shugabanci madalla da wannan rana min waqti ma arada na daidai abin da Allah yake mishi min waqti ma arada ilahu ai min waqti ma ilahu daidai da abin da ubangijinsa arada ku yi nufi fil azali fil azal madalla da ranan bakwai da abin da ya zo na shugabanci a cikin wannan rana daidai da abin da ubangiji yake so tun azal haka Allah ya shirya alan yawmi sunni muhammadan hayrati ramzan liman al-ismi min jaddi liyanjali بحمد الأولين لو ولا كيرينا وكان ذا يأتينا من الكريم المفضل أهلا بيوم سني ما دلا درانا بسني أكا أنبتي محمدا أكا أنبتي أن محمد ما دلا دون رانا وند أكا كراشي محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاي الله كارم أن محمد madalla da wannan rana Muhammadan wanda aka kira shi da annabi Muhammad ranan da aka kira annabi Muhammad muna murna da wannan rana shi yasa ake amshin da tani a turabi madarna murna ya tabbata da zuwan yalwa murna ya tabbata da zuwan arziki murna ya tabbata da zuwan shirya bibir hafi shafi'i da rere yabo na mai ceto biman ɗakil badi'i da abun wa furici wanda yake kayatacce abdi buha mu'ammali wanda muke neman abun burinmu da ita Hairasin ya ce Muhammadan wanda aka sunyi Muhammadan wanda aka ambace shi Muhammadu Hairas Haira ismi fiyayyen duk wani suna duk wani suna bai kai Muhammadu. Ramzan wannan an yi wani kwatance ne ishara ne li ma'anar ismi ga ma'anan wannan suna na Muhammadu an sa masa Muhammadu ne don nuni da abin da yake ɗauke da shi shi annabi Muhammadu din sallallahu alaihi wa sallam min jaddihi daga kakansa aka samu wannan suna niyan jini don ya bayyana don wannan ramzin suna ya bayyana a jikin annabi Muhammadu shi yasa ma aka dinga samu a tarihi ai mutanen Bani Hashim an ta tambayan kakansa Abdul Muttalib ya ya kasa masa Muhammadu a kakaninka da iyayenka da wani alfamilin ku ba ku a zuriyan ku ba ku da wani mai suna Muhammadu yace na masa wannan suna ne don na farko da na ƙarshe su gode masa kai wanda yake gwada maka iyayen annan Muhammadu fa daban suke daban in ba duk wani karatu wanda ya sada ce dan na farko da na ƙarshe su gode masa hai la ƙara mana san annan Muhammadu la ya bar mu da shi sallallahu alaihi wasallam liyan jabi domin ya bayyana menene zai bayyana godiyan na farko da ƙarshe shine bihamdil awwalina sabila da godiyan na farko halittar farko da suka wuce don ya bayyana a kansa lahu gare shi wal akiri na kai na ƙarshe ma mu ma da zamu zo don gode yan mai bayyana akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa kana za wannan ko ya kasance yaqina yaqini babu kokonto wannan haka ya kasance wanda wanda suka wuce sun yi godiya annabi Muhammad mu ma mun masa godiya kuma da a tare duka waje ɗaya ranar kiyama da a gode masa hatta kafirai sun gode masa sabiya da yanayi da ake ciki a kiyama shi zai zo yayi mana annan muhammad ke sallallahu alaihi wasallam eh shine fa kana za wannan ko ya kasance yakina min alkari daga wanda yake mai girma eh almubdil wanda yake mai fifitarwa shine annan muhammad la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mana san shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda yake mai fifiko mai fi almuftili mai fifiko mai fifiko wanda mai fifita wanda ya fifici kowa annan Muhammad alam yawm isnaini maulid sa'an isnaini مبعث ذر الكون مقدره المبجل أحلا اسم ما دلالا ليلا لي بيوم اثنين دران الاثنين rana ta biyu annan Muhammadu madalla da ranar litinin maulidi salis ne aihuwan na biyun biyu wanda duk wani duk halittar Allah an ka tara dukka komai da komai ma an ka tara to annabi shine zaka same shi a biyu shine daga Allah to kuma halara bara tabbata bar wani a kalle shi ba sai annan Muhammadu in kuma ka cire Allah kuma to shine na daya yawwa ba din annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah bane to da shi da shi a ce shine na daya to shi bawan Allah ne hiccikansa bawan Allah ne kamar da muke ma bayin Allah ne to maulidin nabi biyu annabi Muhammad kenan mab'as sirrul kaun shine matasan matasan sirrin halitta shine kaun makadamihi wanda shine magabat magab wato shine mai abun gabatarwa almubajjali wanda yake abin wato girmamawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam أكرم بشعر الأجمي إبريل شعر الكرمي أكرم بعرر الحرمي مولود خير مرسلي أكرم ما دلّ ko mamaki ya tabbata. Mamaki ya tabbata cikin girman akirin, mamaki ya tabbata bisharil ajin cikin girman watan ajami. Ibrila shi ne ɗazu magana da nake faɗa, shi ne Ibril, shi ne April kenan, mutu da kan ce April. to shine ibrila sharin karami yace watan girma mamaki ya tabbata halin girma ya tabbata cikin watan ajami watan da ake kiransa da ajimanci wato an ce yare ajami shine duk yaren da ba larabci ba shine ibrila sharin karami watan girma wato a april aka aiki manzo Allah a watan wato miladiya kenan eh april shine ibril april shine ibril akrim kai mamaki ya tabbata cikin girma da arni kare harin ka kasa wanda take mai alfarma kasan alfarma ita ce makka kenan maulid khairul mursali yace kai mamaki ya tabbata da aihuwan fiyayyen dukkan wani abun aikawa duk wani annaba da aka aika annabi Muhammad ya fi sallallahu alaihi wasallam akrim yawmi sara 20 wastanara liman hawal fakhara wa gufratan min manzili akrim mamaki ya tabbata biyawmi sara da kwanakin biyawmi da wani irin rana sara da ya zamo shine sara da ya zamo ishirina wanda ya zamo ishirin wastanara kuma ya nemi haskaka wannan kwana na ashirin wato ashirin ga watan april aka aiki shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka mu gabata da alkhairi wanda kuma ya daidai da wato sha biyu kuma ga watan rabiul awwal a kuma kidaya na hijiran musulunci to ashirin biyu isara ishirina wanda ya zamo wanda ya zamo ishirin wastanara wastanara ya kuma nemi haskaka liman hawa ga wanda ya taro alfahara wato faharori duk wani abin da mutum zai buga kirji alfahari da shi to annabi Muhammad ya taro shi dukkan abin da mutum zai buga kirji alfahari da Allah ya masa wannan baiwan to annabi Muhammad duk ya taro wannan abu kuma kowa a gurin sa ya cira sallallahu alaihi wa sallam wa gufratan yace mamaki ya tabbata ga wannan rana da ya zama na 20 ga abin da ya taro ga gufratan ga kuma gafara da manzili a masaukai duk wuraren da ake zama ake aihuwan ake tarihin annabi Muhammadu to gafaran Allah yana sauka a wannan wuri to madalla da mamaki da irin wannan gafara da Allah yi akarin bisharin nisan yace mamaki akarin bisharin nisan maulid khairi insan قدوة آل الإنسان والكامل المكمل أكرم ماماكي يا تبتا بشار نيسان دوتن من نيسان ماماكي جرمة halin girma ya tabbata mamaki ya tabbata cikin halin girma cikin girma ga watan nisa a kidayen malaman falaki kenan share ibril ana kiran share nisa maulid khair insan wanda mahaifuwan mahaifan fiyayyen mutum duk wani mutum wanda ya fi shi shine annabi Muhammad kuduwati ahlul ihsan wanda shine abun koyi dukkan ma'abuta ihsani duk wani wanda yake bautan Allah shi kadai yake bauta wa Allah kamar yadda aka tambaya annabi annabi ya tambaye Jibril a wurin ayi sani ta anta abdullah ka annaka tarawo bautan Allah irin da Allah yake so da ikhlasi to annabi shine abun koyin masu bauta Allah da ikhlasi والكامل shine kuma cikakke almukammali wanda yake abin cikawa Allah ya cika shi dan ba na kasa tare da shi eh ka tamma ma'ana hu suratu kenan sun masdabahu habiban kuma bari an nisan to ka tammati za mu tsaya a wannan baiti ina ganin kaman karatu na gaba sai mu ƙara samu shiga na gaba فتم في العالي في جدة الليالي جرينة المعالي كالجوهر المفصل قد تمت العالي حقيقة ولا ولي سنجمشكا العالي العالي ولا ولي سنجمشكا في عدة الليالي أتكين إدايوم وسكوانكي shine daren goma sha biyu bi zinatul ma'ali da adan wanda yake abun ɗaukakawa da adan abun ɗaukakawa kal jauhari wanda yake kaman zinare kaman jauhari kaman wato azurfa alfasali wanda aka yaɗa shi tammatin la'ali fi iddatin layali kal jawhar mufassali haka dare tammatin la'ali gwaragwalai sun gama cika a cikin wasu rayuwar kwanaki duk wannan kwanaki sha biyu din kullum abin mamaki faruwa yake har zuwa ran da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam kal jawhar mufassali to muna ganin da wayannan baituka da mu kwana idan Allah ubangiji ya kai makaratu na gaba sai mu karasa sai kuma mu shiga ahlan bishar maulidi na maulan mu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala yan uwa wanda suke tare da mu Allah san Sheikh muna muku fatan alkhairi da wanda dai suke biye da mu Allah muna tawassuli da wannan baituka da aka yi wa shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah ka naɗe mana dukkan damuwar duniya da lafiya ka ƙara mana sansa ka ƙara mana ɗaukaka da tsoron Allah da ya kilasi ka hore mana arzikin duniya da lahira ka yaye mana damuwoyi a ƙasashen musulunci gaba ɗaya daga ɗan uwanku na Allah abokinku Burhanuddin Ibn Sheikh Muhammad Al-Aminu Goje Bauchi da ke ce da ku zuwa ga na gaba Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa Khatim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين